أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة اللوكتشي wannan yammaci ta lahadi 23 ga watan azumi 1446 wanda ɗaya kirgen shi ba 23 ne ga watan march 2025 daga wannan masallaci na al'afat daga cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ba mu gushe ba muna cikin suratu ali imrana muna suratu ali imrana jiya mun yi ayata mun tsaya ayata 80 daidai muna tattaunawa kan ta'addanci na yahudawa yadda suka ba da wahala a addini haka a cikin mu'amala ba su kyautawa Allah subhanahu wataala ba wajen addini wajen bin annabawa sun buje da annabawansu annabawan da suka zo baya ma suka ki karban su sannan a mu'amala ta mutane duka muka ga yadda al'amuran su suke aka nuna mana cewa yadda muka san su a wajen yi wa Allah rashin ladabi da rashin bin addinin Allah haka harkar jama'a ta mu'amala ba su da ladabi a karatun ce aka nuna mana ko rantsuwa suka yi ba yahude ba za ka karka karbi rantsuwansa ba ana karka amince sai ka samu tabbas ba kuma dole ne da an samu tabbas din kuma ya bi ta hanyar lalama a warware da kai lafiya ba to har yau dai Allah subhanahu wataala yana nan kan annabawan banu Isra'ila da kuma dukkan annabawan Allah a nuna musu girman bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa babu wani annabi da zai samu tsira in har ya riske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman lafiyarsa shine da shi da mutanen su bi annabi sannan tun kafin tun kafin zuwan annabawan ma da suke bayansa babu annabin da za a bashi littafi ya rike face an tunatar da shi game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine karatun da zamu shiga yau Allah yake cewa ita kadallahu mithaqan nabiyina na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وبنجي سبحانه وتعالى yake cewa wa iz akhadallahu mithaqan nabiyina katina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana tunatar da shi a abunda baya gurin aka yi amma an yi shi a baya wanda yake nuna cewa abinda zamu karanta ayan nan kowane annabi sai da aka yi da shi dalla-dalla da haka ake tunatar da annabi cewa an yi wannan abu sannan dukkan annabawan Allah ana tunatar da su wadhkur ya muhammad ka tuna ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hina akada Allah wa iz akada Allah mithaqan nabiyina kinan hina akada Allah mithaqa jami'in nabiyyin sanda annabi sallallahu sanda Allah subhanahu wataala yayi alƙawari da dukkan annabawan Allah kowane annabi sai da Allah ya alkawari da shi ka yadda na yadda ka ji mai na fada ya ce na ji mai na fada ka shaida na shaida jama'ar ka su shaida fa sun shaida to ni ma zan zama shaida tare da su duk annabawan Allah sai da wanda abun ya faru da su wai zaka dallahu mithaqan nabiyina ka tuna mana ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ubangiji yayi alkawari da dukkan annabawan Allah alkawari kuma mai ƙarfi menene alkawarin cewa duk irin abin da na baku ya ku annabawa lama a ce nan gurin rantsuwa ne duk inda aka samu rantsuwa za a samu jawabul kasmi idan aka rantse akan wani abu to za a samu me sakamakon rantsuwa din idan mutum ya ce wallahi tallahi idan ka shiga masallacin nan sai yayi shiru to ana jiran me zai faru akwai amsar rantsuwa din zan baka kaza zan maka kaza wallahi in na ci abincin nan sai na yi shiru to akwai amsa ana neman amsa din to nan gurin dole mu nema mata amsa lokacin da ubangiji ya dau alkawari da dukkan annabawansa kowane annabi yana da wannan alkawari din cewa idan na aiko ku da littafi na baku littafi da hikimar sanin meye a cikin littafin shine sunna kowane annabi in an aiko masa da littafi ubangiji yana bashi special wahayi na fassara wannan littafi din duk wanda yake bukatar wani bayani zan yi muku kuma haka suke isar da wannan sako din wannan shine alkawari na farko in na baku littafi na baku hikima na biyu sannan manzo ya zo muku sun maja akum rasulun musaddiqun lima ma'akum manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo maka ka riske shi kowanne annabi sai da aka masa wannan alƙawarin ba an nuna maka girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo maka to yanzu me ya amsa din amsar rantsuwa din tunda Allah ya rantse ko kuma an rantse akai amsan shine la tu'minunna bihi wala tansurunnahu za ka yi imani da shi da kai da mutanenka Allahu akbar duk annabin da ya ci karo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo bayansa dole ya imani dole ya gaskata in kuma baya raye daga annabi ya zo littafinsa ya zama an soke shi dole waɗanda suke rike da wannan littafin su ajiye shi su bi annabi sallallahu alaihi wasallam kayi alkawari in ka riske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka yi imani da shi kuma zaka taimake shi yace eh suka ce eh Allah sai ya ƙara ce musu ƙala sai Allah ce musu a ƙarartun kun tabbatar wa akastum ala zalikum isri kun ɗauki alkawari mai ƙarfi akan haka ƙalu a ƙararna suka ce ƙwarai mun tabbatar in annabi ya zo mu ma mabiyansa ne za mu zama sauran al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba falalan annabi kawai take nunawa ba sallallahu alaihi wasallam tana nuna har falalan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani annabi ya sami annabi Muhammad a cikin al'ummarsa da shi ma irinmu ne sai dai kawai zama yana da wani girma na daban amma a wajen biyayya na tsira a wajen Allah da irinmu za su zama ƙalu a ƙararna suka ce wallahi mun tabbatar haka ƙala ai Allahu kenan sai Allah ya ce musu fashhadu to ku zama shaidun kanku kuma ku shaidawa mabiyanku haka fa za a yi wa ana nima Allah ma'akun mina shahidina ina tare da ku cikin wannan shaida din in tashi duka hadda ni zan muku shaida wanda ya saba ke yana da matsala wa ana ma'akun mina shahidi ni ba ina tare da ku a cikin shaida faman tawalla ba da zalika fa ulaika humul fasiquna ba mu karanta ta ba ma ta shiga duk wanda yake wannan fa fasikai ne kaga har yanzu ana raddi a yahudu da nasara da suka gibin annabi isa suka ƙi bin annabi Musa annabi Isa ya zo suka mai da shi ɗan zina su Yahudawa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka bi bi ana nuna musu su ma annabinsu da yana nan ba abin da zai samu zaman lafiyarsa sai ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tu'minun nabihi jalaluddin suyuti yake cewa la tu'minun nabihi wannan jawabul qasm qasmu ne jawabul qasami ne ai in adrattumuhu in kuka hadu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka hadu da al'ummarsa tabi'a lahum fi zalik taba kuma taba'ul lahum fi zalik kuma za ku zama cikin al'ummarsa ne qala ta'ala a aqarrartum bidhalik kun tabbatar da haka wa akhastum kun karba ala zalikum isri akan wannan alƙawarin qalu aqarna suka ce mun karba qala fashhadu ala anfusikum ku yi wa kanku shaida wa atba'ikum da kuma mabiyanku zalika ku sai da musu wannan mafulun bihi wa ana ma'akum minash shahidina alaikum wa alaihim ni ma zan yi shaida akan ku da akan mabiyan su tabbata wannan magana haka take ku bi shi ku tsira ai fa alaikum an tu'minu dole ku yi imani da shi ku gaskata annabin ku taimake shi akan makiyansa ku taimake shi akan isar da wannan sakon ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana akhi Musa hayyan wallahi dan uwana annabi Musa da yana raye ma wasi'ahu illa tibai ba zan ba abin da zai samu zaman lafiya a lokaci na ya zauna lafiya ya tsira a wajen Allah lafiya sai ya bar nasa ya zo ya bi ni annabi Musa inda yana raye in ba addini na yi ba wallahi ba zai samu tsira ba wanda ƙara tabbatar maka dukkan annabawa kuma haka ne karkashin wannan aya ne ibn kathir Allah ya masa rahama ya kawo asar na Ali bin Abi Talib sirna Ali yana fassara wannan aya din Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib wa ibn ammihi wannan magana da zan faɗa maganar sayyidina Ali ne da kuma dan baffan sayyidina Ali shine Abdullahi dan Abbas suka ce ma ba'athallahu nabiyyan min al-anbiya babu wani annabi cikin annabawa da Allah ya aiko illa ukhidha alaihi al-mithaq face an dau wannan alƙawarin da shi tsakaninsa da Allah me alƙawarin la in ba'atha muhammadan wa huwa hayyun in dai Allah ya aiko annabi Muhammad alhalin kana raye la yu'minan nabihi wa la yansurannahu zai imani da shi kuma zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'khudha al-mithaqa ala ummatihi kuma aka ce je dau wannan alƙawarin ya gaya wa al'ummarsa da ni zan tafi ni annabin nan amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo bayana to ku ajiye nawa ku bi shi duk annaba sai da aka yi haka da su la in bu'itha muhammadun da an aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum ahya'un suna raye la yu'minunna bihi wa la yansuran wa la yansurunnahu za su taimake shi duka suka yi wannan alkawari din kowanne annabi kuma sai da yi wannan alkawari din aqarartum wa akatum ala dalikum isri qalu aqararna hal fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin imam as-sa'idi Allah ubangiji ya masa rahama yake cewa fa kullul anbiya'i alaihimus salam alaihimus salatu wassalam dukkan annabawan Allah law adrakuhu da sun hadu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawajaba alaihimul imanu bihi wattiba wan nusra da dole ne su yi imani da shi kuma su bi shi su taimake shi dole ne su zama al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana huwa imamuhum wa muqaddimuhum wa muqaddimuhum wa matbu'uhum da shine zai zama shugabansu ya zama shi ne a gabansu kuma shi za su bi fahadil ayatul karima wannan ayar mai girma min a'azamid dala'ili ala uluyi martabatihi wa jalalati qudrati qadarihi wannan ayan tana nuna a bisa girman annabi sallallahu alaihi wasallam da daukakansa da cewa ya kai makura a wajen girma wa annahu shine sakon wa annahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i wa sayyidihim annabi sallallahu alaihi wasallam shine afdalul anbiya shine mafificin annabawa wa annahu sayyiduhum kuma shi shugaban su ne game da abin da aka tabbatar musu su ma suka tabbatar aqarartum ala zalika qalu aqararna aka tabbatar da kansu suka tabbatar shi shugaba ne qalu aqararna suka ce mun tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan gaba yake tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات رفع بعضهم درجات وسو annabani amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan gaba dan a nuna maka afdalul anbiya wa khatamuhum qalu aqarna suka ce qabilna ma amartana bihi ala ar-ra's wal aini haka suka fada baja kai da kai da wuya gaba ɗaya mun miƙa qala allah lahum fashhadu ala anfusikum wa ala umamikum bidhalik qala wa ana ma'akum minash shahidin faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya watsar da wannan alƙawarin ko annabin ko mabiya annabin suka jefar da shi fa ulaika humul fasiqun wannan sune fasikai annabawan ka ba za su jefar ba amma mabiyansu mabiyansu shi yasa imamu sa'idi ya kira kristoci da yahudawa na duniya yake cewa fa ala hadha mu kuma muna kiran kristoci da yahudawa fa ala hadha karkashin wannan kullu man idda'a annahu min atba'il anbiya duk wanda yake ganin wai shi mai bin wani annabi ne ka atba'il yahud kal yahud kaman yahuda da suke ga su mutanen annabi Musa ne wan nasara da nasara da suke ganin su mabiya annabi Isa ne wa man tabi'ahum da waɗanda suke bin su faqad tawallu an hadha al mithaq al ghalith sun watsar da wannan alƙawarin sun kibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الطاهر ابن عاشور Tahir bin Ashub a cikin littafinsa At-Tahrir wa Tanwir karkashin wannan aya din bayan yayi magana sai da ya kawo references ba reference ba references daga bible da gospel linjila da kuma attaura ta kiristoci ta yahudawa sai da ya kawo reference da yawa quotations waɗanda suke nuna annabi musa ya yi wasiya kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan suka riske shi yahudawa suka za- samu anna- zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake danganta kansa ga yahudanci ya karbi musulunci haka annabi isa ya kawo wasu quotations daga cikin linjila da yawa wanda annabi isa ya yi wasiyar zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya zo a bisu ya ku kiristocinmu ya ku yan uwanmu kiristoci ya ku waɗanda suke son annabi isa suka ce sun yarda da annabi isa inda gaske ne kuna son annabi isa ɗan maryam ku karbi ƙur'anin da babu littafin da ya magana wace ce maryam da girmanta da darajanta irin ƙur'ani babu littafin da ya tsarkake annabi isa ya faɗi girmansa irin ƙur'ani inda gaske kuke ku ajiye wancan ku zo ku karɓi wannan domin wannan christianity plus ne akwai christianity naku a ciki da kuma musulunci mai inganci gangariya da kuma christianity mai inganci zaman lafiyanka kirista in kana so ka mutu ka tsira shine ka zo ka bi addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin da yake girmama annabi isa za ku ji muna faɗa addininmu shi ne duk wanda ya ci mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a kashe shi ko da shi liman ne ko da liman ne ko mi girman musuluncinsa a kashe shi balle kuma wanda ba musulmi ba sannan addininmu ku sani yadda in an za ci mutuncin annabi muhammad za a kashe mutum to in an ci mutuncin annabi isa za a kashe mutum kuma ko da liman ne a masallaci ya ci mutuncin annabi isa mu a imaninmu kashe shi za a yi saboda babu rar- babu rarraba tsakanin ku ne kuka yi imani da annabi isa kadai shi ma baku bashi haƙƙinsa ba ko kake imani da annabi muhammad mu kuma mun yi imani da annabi isa kuma mun yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan annabawan da suka zo a littafin ku babu ta, babu bayani kan wane ne annabi musa in dai cikakke ne a qur'ani ne za ku samu wane ne annabi ibrahim a qur'ani ne za ku samu wane ne annabi shu'aibu a ƙur'ani ne za ku samu annabawan banu isra'ila gaba ɗaya dama mafifitansu su ne mutum biyu su ne annabawa guda biyu annabi musa da annabi isa babu inda za ka samu details nasu irin cikin ƙur'ani mahaifiyar annabi isa ba inda za ka samu detail a kanta har sura muke da ita sura mai suna maryam wanda ta kunshi aya ɗari da nawa ko casa'in da wani abu suratu maryam 99 ɗari ba ɗaya aya ɗari ba ɗaya tana magana kan maryam da sauran annabawan da suka taimaki da, da, da saƙonsu ne annabi isa ya karɓa su annabin allah idris su annabin allah zakariya su annabin allah yahaya su annabin allah isma'il duka cikin suratu maryam alaihi salam sannan allah ya tsarkake ta ya ce ba mutumiyar banza ba ce waliya ce cikin waliyan allah ɗanta kuma annabi ne wanda yake tada matattu so da aka yaku kristoci nan ne kusan ƙarshen ayoyi guda 83 da ubangiji ya saukar a kanku a cikin ƙur'ani na ku yi imani famanta walla ba da zalika faula'ika humul fasiquna wannan ayoyin wannan ayar da take gabanmu ta isar da manya-manyan saƙonni akwai fa'idodi a ciki fa'ida ta farko akadallahu wa akadallahu mithaqan nabiyyina Allah subhanahu wataala ya yi dalla-dalla da annabawa na alkawari a nan gurin yana nuna su ma annabawa marbubun ne muta'abbaduna lillahi ne su ma waɗanda ake musu a ɗora su kan tarbiya ne a ce ga abin da za ku yi kuma waɗanda ake ɗora musu su yi bauta ne ba bauta musu ake ba kenan kiristoci masu bauta annabi isa da wasu musulmai da suke mai da annabi kamar mutum kamar allah su ce annabi yana bayarwa yana hanawa annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya roƙansa za ka je kabarinsa ka da musulman da suke haka ba ku kare ne kristoci kuke bautawa annabi isa ba akwai musulman da suke bautawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma mai bi ne shi ma umarni ake masa duk annabawa umarni ake musu wannan ayan haka ta nuna sannan ayan nan wa iza kadallahu mithaqan nabiyina tana nuna mana falalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cewa shine afdalul anbiya saboda mai saboda dukkan annaban Allah sai da aka yi alkawari da su cewa in ya zo ku sauka daga naku ku bi nasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan al'ummar annabi Muhammad ita ce mafificiyar al- al'umma karkashin wannan aya ne da kuma wata aya ma kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nas fadin Allah muke zuwa iz akadallahu mithaqan nabiyina lama ataitukum wannan khabar ne almuradu bihi al'amr labarta mana ake amma ana nufin ku bi haka za ku bi ku bi annabawanku amrun maqsuduhu amrun alladhina kanu fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuminu bihi in dai annabawan da basu ga annabi ba da mutanensu mabiyansu da ba su samu annabi ba aka ce sauran da suka samu annabi tsiransu shine su bi annabi to wanda kuma dama annabin agunsa aka aiko fa min babi aula kenan wajibin musulmi da zaman lafiyansa shine ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baccinka da tashinka da cinka da shanka da sallarka da azuminka da ibadarka da aurenka da shikanka da tafiyarka da zamanka da neman kasuwancinka dukka ya zama na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah zaka tare ina ne gidan manzon Allah a yanzu bayan baya raye shine sahihul bukhari sahih muslim sunan abi dawud hadisan annabi da aka musu hik aka musu hidima a zo a ce maka annabi ya ce ka watsar da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka dauki na wani annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam komai nasa biyayya ake masa shi yasa shi annabi har mafarkin annabawa gaskiya ne an yadda ta hanyar annabawa mu karbi addini mu ta hanyar mafarkin annabawa ku rike wannan bayanin mafarkin annabawa wannan babu da damuwa sannan a yi mafarki a kaiwa annabi a ce annabi na yi mafarkin kaza in annabi ya ce wannan shari'a ne shari'a ne amma wa annabi kadai babu mutumin da mafarkinsa zai zama yana da amfani har ya zama mana shari'a mu bi Allah da shi amma annabi a iya yin mafarki ma a gaya wa annabi daga annabi ya faɗi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa waye ce annabi waye gaya mana mafarkin da aka yi zamanin annabi ya zama shari'a shari'a ne cewa annabi ne kadai faɗa waye tabbatar da haka ne waye tabbatar da mafarkin cewa daga wajensa ne annabi ne ya tabbatar ko waye cewa annabi tabbatar musu shari'a ce Allah ne so da aka daga annabi ya tafi har mafarkin sayyidina Abubakar bayan annabi har mafarkin sayyidina abubakar ba zai zama hujja ba zai zama mana wata shari'a in ta ci karo da karantar da abin da annabi ya faɗa ba balle na su sayyidina umar balle na su usman balle na yan kuci ba mu kuma bayan su su imamu malik wani ya zo ya ce yayi mafarki mafarkinsa dalili ne da za a yi shari'a da shi la mafarkin annabawa ne yake zama dalili shi sa annabi yusuf da ya mafarki babansa ya san saƙon da za a isar yake cewa la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida sannan annabawan Allah ne ake magana da su sannan sahabban annabawan Allah za su yi mafarkin annabi ya tabbatar da shi annabi ne mai tabbatar da shi fa wanda yake nuna wajibi ne mu yi wa annabi biyayya shi sa arkanul islam guda nawa ne guda biyar ne shahadatu Allah ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah mun san yadda yake ka bi Allah ka ta Allah fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi ayyukan Allah kenan gaba daya da bautar Allah gaba daya shahadatu anna muhammadur rasulullah kuma ya take ta'atuhu fi ma amar tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badu Allah illa bima shara wa alla yu'badu Allah Allahu illa bima shara kar abota Allah sai da abin da ya shar'anta su ne abu guda hudu duk wanda ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne wannan abu guda hudun bai cika su ba ta'atuhu fi ma amara duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni shine a bi shi yadda yayi kuma kamar me annabi ya ce mu yi sallah mu bisa mu yi sallah ya yayi sai mu duba yadda annabi yayi zakka ya yayi sai mu duba yadda yayi qur'ani ya kawo mana zakka a dunkule wa aqimu salata wa atu zaka amma ba gaya mana ya za a yi ba annabi ya ce idan raƙumi suka kai guda biyar za a bada sha in sun kai guda kaza za a bada kaza wannan annabi haka yi mana to dole ka bi annabi ta'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata kuma abin da ya faɗa ka gane baka gane ba ka fahimta baka fahimta ba in dai ya inganta wallahi dole ka sallama kamar aljanna da wuta da mala'iku da sama da ƙasa ka taba ganin aljanna ne amma an ce maka akwai wa ya gaya maka annabi ka yadda ya ce maka akwai wuta ya ce wanda ya shiga ya aikata kaza ga abin da za a masa ba mu taba gani ba amma mun yadda duk hadisan annabi in sun inganta kawai ka gaskata annabi babu shakin hanyar da ya zo mana kuma hanya ce gangariya ina na hannu nazzanna zikra wa ina lahu da hafizun mun yadda hadisin annabi wahayi ne daga Allah domin me yasa wa ma yantiqu anil hawa annabi baya magana akan son zuciya in huwa illa wahyun yuha in dai maganar annabi ta tabbata to wahayi ne daga Allah subhanahu wataala kuma Allah zai kiyaye ta wannan shine kana bin annabi kenan da gaske wannan shine na biyu na daya ka masa biyayya abin da ya umarni annabi wasa ne sallallahu alaihi wasallam annabi in zai zo ya ce duk iyayenku ku je ku kashe su wallahi za mu je mu daidaita musu sahu uwarmu ubanmu annabi ya ce a tashe su daga aiki wallahi za mu yi akan annabi za mu ba da ranmu za mu ba da iyayenmu za mu ba da rayuwarmu za mu ba da kowa duk abin da muke da shi za mu miƙa akan annabi sallallahu alaihi wasallam da'atuhu fima amar tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajara ka nisanci duk abin da annabi ya ce a nisanta kuma a kar a kusanci wannan abu wannan shine kana bin annabi amma mu ji an ce ka zo kana ce mana kai mabiyin annabi ne annabi ya hana kida annabi ya hana rawa annabi ya hana tsalle annabi ya hada haduwa da maza da mata annabi ya hada a hado ka zo kuma kana haka kuma ka ce kai mabiyin annabi ne ba a yi wa annabi biyayya da walakanta annabi da cin mutuncin annabi to daga duk abin da annabi ya hana annabi ya ce karka sa wandon ka kana takawa ka bi kana taka wando annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kai kana aikatawa sannan na hudu na karshe karka kuskura Allah yu'badullah illa bima shar'a kar abauta wa Allah sai da abunda annabin yazo da shi ba wani annabi ba ba wani annabi ba abinda shi annabi yazo da shi duk girman sahabi in ya zo da wani abu da ya taba na annabi wallahi watsar masa da shi ake wani sahabi ne fa annabi ya ce la tamna'u ima allahi masajidallah in mata suka ce suna so su zo masallaci za su yi sallah kar ku kuskura ku hana su waye fada annabi wani sahabi sai ya ga ai mata in sun zo masallaci suna bayan annabi ya rasu wasu matan suna zuwa ba irin yadda aka tsara ba ba irin kaza ba aka karanta masa hadisin nan aka ce annabi ya ce kar a hana mata zuwa masallaci shi kuma ya ce wallahi sai mun hana su ba fadan cin mutuncin annabi ba dan yana ganin suna yin wani abu na barna ya rantse da Allah an ce masa annabi shi kuma ya rantse da Allah a babin maslaha ne fa amma mahaifinsa tun daga ranar ya ce in ce maka annabi ya ce ka ce wallahi sai ka yi tun daga ranar mahaifin bai sake masa magana ba kuma duk sahabbai ne fa bai sake masa magana ba har Allah ya ɗauki ransa in ana maganar annabi wane ne sai na abubakar kuma wane ne sai na umar wane ne sauran sahabbai in an ka ce annabi sannan wane ne kuma su imam malik wane ne wanda zai zo daga baya ana maka maganar annabi haka kuma in ka dawo maganar Allah in aka ce Allah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajiye shi ake fa in aka ce Allah shi ne ya san gaibu to za ka ajiye duk annabawan Allah ba wanda isa shigo gaibin Allah in an ce Allah shi ne mai kaza ba wani annabi da za ka shi kuma ka saka shi a gurin Allah shi ake neman taimako ba a neman taimakon kowane annabi Allah shi ne mai kashewa ba annabin da zai iya kashe ka Allah shi ne mai rayarwa ba annabin da zai raya ka Allah shi ne mai gafartawa babu annabin da zai gafarta kisa daga wani an ce masa wai abu kaza ba kyau ya ce shi ko annabin ne ya hana ma wallahi sun yi ko annabin ne saboda bai san waye annabi ba bai san darajar annabi ba bai san girman annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka azurta mu da yiwa annabi biyayya Allah ka kashe mu akan yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya da riko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sanin darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin girman sa Imam Qadi Iyad cikin Ash-Shifa ka je karanta darajar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da zai je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam koya yake face ya fi mu daraja ya fi mu kima ya fi mu girma duk wani abu da ka sani na annabi duk abin annabi sallallahu alaihi wasallam annabin da sahabbai ai- abin nan aikin hajjinsa a sa- a sahabbai fa lokacin da aka zo kowa ya aski kowa ya jajjanye ya manzon Allah an ce la tarkulun almasjid alharama insha Allahu aminin kuma ba mu je ba kuma a ce mu yi aski mu yi yanka annabi ya yankan kayansa kowa zo na yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai aski zo ka min aski wallahi annabi yana zama ana fara aski gashi yana faduwa gashin annabi sahabbai suna turar reniyan daukan gashin ɗiba wawan gashin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya samu 40 wannan ya samu 30 wannan ya samu 20 wani ma bai samu bai samu ko ɗaya ba sai ya bi mai guda ɗaya ce tsoma a ruwa ka bani ruwan ruwan da aka tsoma gashin annabi ka bani insha wannan a sunna ne fa a bukharinka da muslim din da kake musanta su a nan ake samun wannan filon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau ya kwanta Allah Allah ake akwai matar da Allah Allah take yar uwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah take a samu zafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gurin da annabi yake hutawa a cikin gidanta ta kai masa filo sallallahu alaihi wasallam ya kwanta Allah ya sa bacci ya dauke shi ya yi gumi in yayi gumi wannan fulan har abada ba zai barkanci ba yi. har abada ba zai barkanci ba rigar annabi sallallahu alaihi wasallam ina take sahabi ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kayan jikin kan an kawo maka sabo annabi ya ji ya sako sabon kaya ina bukatan kayan nan annabi ya ciro kaya ya bashi aka ce kai kuma ya annabi an bai sabon kaya kana zai ce ba zan saka albarkar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kututturan itace fa itace irin wannan mimbarin aka sassaga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina nufin girkutin irin wannan ba mimbarin annabi mataki uku ne da shi step uku ne sannan ya hau yana cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin khutba akai hadisin yana bukhari yana khutba akai wata mata ko wani mutum kafinta dan ya samu albarka na annabi sallallahu alaihi wasallam yace sana'a ta kafinta ne wannan mimbarin gara mu canjo shi mu yo sabo saboda yawa hidima masallacin hidima saboda yawa annabi hidima annabi ya ce bismillah ya tafi jeji ya samo sabon itace aka sassaka aka sara aka yo sabon mimbari wata juma'a ta yi aka kafa sabon mimbari aka ɗau tsohon mimbarin aka kai shi gefe annabi ranan da ya hau sabon mimbari ya fara innal hamdalillah tsohon mimbari ya fara kuka sahabbai suka ce dukkan mu muna jin kukan tsohon mimbari annabi annabi wasa ne annabi ya sauka ya tafi kan sabon mim tsohon mimbari ya ce kai kuma mai haka me same ka sai ya ci gaba da kururuwa annabi sahabi hadisin ya ce annabi ya ɗora hannunsa kan wannan kututturen yadda ake rarrashin yaro haka ya rarrashe shi sai gashi yana gurnanin soft landing na kuka da yake yana kuka ƙasa ƙasa ƙasa har yayi shiru annabi ya ce me matsalanka ya ce ni ka saba hawa na ina samun albarka yau a kawo sabo jahili daga jeji yai mana bai san ka ba yau din nan a kawo shi kuma a watsar da ni a hauni annabi ya nuna masa au kama ja ya nuna masa ai masallaci yana bukatan ado ana bukata kawata ai kai ma ka ce kai ka tsufa kuma ka mora ka yi haƙuri don masallacinmu ya zama yana da haske muhawwancin sabon kai kuma na maka alkawari za ka zama bishiyar gidan aljanna ka yadda ya ce na yadda wannan fa abin da annabi ya taka gun da annabi ya taka idan ba jahilci ba mutum yana fitowa takalmin annabi kaza takalmin annabi kaza ka kwatanta haka ma ka walakanta annabi annabi komai nasa ya fi mu komai nasa kakin annabi ya fi ni daraja annabi fa aka fada ba wani shehi ba ba wani shehi ba kakin shehi bai fi komai naka ba wata kilma ka fi shehin daraja tunda ba ayin da ta nuna wannan shehin ya fi ka a gurin Allah ba wani hadisin da nuna wannan shehin ya fi ka a gurin Allah babu ita duk kame-kame ne da dukake za a yi ta yi a ɗauki sifa a bashi wa ya bashi wannan sifa ne Allah gaya mana ya general ne kuma gaibu ne inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna ita ce sifa guda biyu na waliyin Allah kuma wali wani gaibu ne wani abu ne a boye akwai waliyin da yana cikin nan yafi mu yafi kowa walitaka amma bai bayyana ba sadaka annabawa ake magana su ne masu wannan darajar su ne masu wannan girman wannan ayar tana nuna mana wajibin min annabi wajibin riko da annabi sallallahu alaihi wasallam hanyoyin hadisan annabi kuma an gaya mana hanyoyin isowansu duk annabi ya bamu wayannan ka'idodin rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu dan ya nuna maka akwai tasassuri na isan sakon sa Qur'ani daga sama yazo ta hanyar malaika Jibrilu yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da sakatarorin sa a babin kariya na ƙur'ani haka aka saukar da ƙur'ani sahabban dai da kake kin su ne dai suka ba wa ƙur'anin kariya ubangiji ya yabe su tare da su aka yi aikin haka yadda ƙur'anin ya iso mana haka sunnar ta iso har nan ɗin nan wannan izu sittin ɗin da ka yadda ingantacce ne to sahabban dai da su aka iso da shi kamar yadda ƙur'ani kamar yadda sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban dai aka iso da shi da wannan can ɗin hanya guda ɗaya ta saboda wajibi ne bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am alarma afa ghayra allahi afa ghayra dinillahi yabghun
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
kamar yabta ghayra al-islam dinan ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa afa ghayra dinillahi yabghun wai wani addinin Allah suke bukata su bar na Allah subhanahu wata'ala afa ghayra dinillahi yabghun sabanin addinin da Allah ya saukar da shari'ar ubangiji ita suke so wanda kuma walahu aslama man fi samawati wal ardi duk wani abin da ke sama da abin da ke ƙasa dukkan sun musulunta zuwa ga Allah subhanahu wataala sun miƙa kai zuwa ga Allah subhanahu wataala zuwa ga addinin Allah tau'an suna masu biyayya kamar mala'iku da annabawa da muminai wa karhan kaman kafirai dole suke yi wa Allah biyayya da me suna biyayya ga girman Allah da mulkin Allah da kaddaran Allah musulmi da kafiri duk mai bin Allah ne na musulmai a bashi lada na kafiri kuma bashi da lada saboda dole ya bi shi waye ne zai saukar da ruwan sama tun daga safe har dare da musulmi da kafirai su ki bude shago waye ke wannan aikin eh waye hana su fita Allah ne hana da musulmi da kafiri dole wane ne ya turo gobara ta, ta kona shagon kafiri da musulmi musulmi ya bi Allah tawan kafiri ya bi Allah karhan dolensa sai ya bi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa walillahi yasjudu man fis walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi abinda ke sama da ke ƙasa duk ga Allah suke sujjada tawan wa karhan dole da kuma da biyayya da so kana so kayi baka so dole sai kayi wa zilaluhu bil gudu wal asal ay wazilaluhum bil gudu wal asal shi yasa wani Allah ke cewa awalam yarau ila ma khalaqallahu min shay'in baka gani duk abinda Allah ya halatta ya halitta ya tafayya udilaluhu an yamini was shama'i inwar sa ta karkata yamma inwar sa ta karkata kudu in rana ta ta karkata ta can dukkan wayannan hakan karkatan inuwa din nan sujjadan lillahi sujjada suke wa Allah wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun duk wata dabba da mala'iku da itace da komai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai da ka sani yana yi wa Allah tasbihi shi yasa komai na cikin gidanka ka tabbata bautar Allah kake a ɗakin da kake ciki domin kana cikin ɗaki akwai fanka akwai AC akwai kujera akwai gado akwai carpet in kana saban Allah a cikin tsine maka za su ke yi saboda su ma masu biyayya ne ga Allah wa ilaihi yurja'un kowa zuwa ga Allah zai koma Allah subhanahu wata'ala a ayoyin da suka gabata ya mana bayanin alkawari da Allah ya dauka da dukkan annabawa Allah ce za su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suka riske shi da su da al'ummarsu za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam in annabawansu sun tafi al'ummarsu ta saura dole tsiranta tafi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka ce a fagaira dinillahi yabghun karfa ku dauki wani addini ba na Allah ba alhalin abin da ke sama da ƙasa da dabba da mutum da musulmi da kafiri duk masu biyayya ne ga Allah ko da ko da son su ko ba da son su ba to in wa'annan annabawan da mabiyansu hakan ta faru sun bi ka kenan idan ba su bi ka ba to kai ka fada kul ga ya musu fa in ibtaga ghayra dinil islahi in mutane ba su bi addinin Allah ba to kai ka ga ya musu amanna billahi kace mun yi imani da Allah wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne da al'ummarsa kamar yadda aka faɗa a suratul baqara suratul baqara qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim to haka aka faɗa anan abin nan qul amanna billahi ku yi imani da Allah wama unzila alaina da abin da aka saukar mana wama unzila ala ibrahim kace na imani da abin da aka saukar wa annabi ibrahim me aka saukar wa annabi ibrahim an saukar masa suhuf wasu takaddu ne wanda ubangiji ya gaya mana abin da ke cikin suhuf din nan abin da ke cikin suhuf bal tu'thiruna al-hayatad dunya shine wa'azi da ke ciki na kalan wa'azi bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna fiha inna fi inna hadha to bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafi sufil lafi sufil ula wannan yana cikin wannan takaddun farko din suhufi ibrahima har an gaya mana wani abu da ke cikin takaddun sofi ibrahima wa musa kuma attaura amma wanzu lala ibrahima wa isma'il da abinda aka saukarwa annabi isma'il da kuma ɗan uwansa ishaqa da mahaifin da ɗansa yaquba baban annabi ibrahim da asbat ƴaƴan annabi yaquba guda goma sha biyu har da shi yusuf ɗin cikaton na sha biyu wa ma utiya Musa da abinda aka annabi Musa shine at-Taura wa Isa da abinda aka ba annabi Isa linjila wan nabiyuna min rabbihim kai da duk ma wani annabi da ba ambace shi ba ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayi imani da shi nayi imani da abinda aka saukar masa mu musulmai la nufartiqu baina ahadin minhum ba ma rabi tsakanin kowane annabin Allah duk muna musu biyayya wa nahnu lahu muslimun kuma mun mika wuya ga Allah subhanahu wataala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi har zuwa ƙarshe wannan shine musuluncin mu la nufarriqu baina ahadin mu ba ma bambance tsakanin wani daga cikin annabawan Allah ba ma bambance ko guda daya wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to waɗanda suka miƙa suka miƙa wuya ga annabawan Allah duka suka yi imani da su suka yi imani da abin da aka saukar wa annabawan Allah amanar rasulu kenan ko mu musulmai manzan Allah ya yi imani mumine ma sun yi imani da mala'iku gaba ɗaya da annabawa gaba ɗaya ba ma rarrabe ko guda ɗaya sai Allah ya faɗi sakamakon wanda suka yi wannan aikin wallazina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yutihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima Allah zai ba mu ladan mu sannan Allah mai gafara ne mai rahama bayan haka sai Allah yake cewa wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan duk wanda ya dauki wani addini ba musulunci ba kai kirista ne kai ba yahude ne kai budi ne kai hundus ne kai mane ne in dai ba musulunci kai ba falyuqbal min wallahi ba za ka karba ba huwa fil akhirati min al khasirin alahira kuma mutun yana cikin asara yana cikin asararru kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun duk wanda ya ɗauko wani aiki wanda ba musulunci ba wannan za a mayar masa kayansa ba za a karba masa ba man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun duk wanda wani aiki wanda ba na musulunci ba za a mayar masa kayansa Allah ma sai Allah ya ce mi kaifa yahdillahu qauman كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة malaika malaika jazahum anna alaihim أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين khalidina fiha خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون alladhina tabu إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ina so a nan gurin ku rike wasu abubuwa guda uku a farko sannan ku rike abubuwa guda uku a ƙarshe a cikin wayannan ayoyi guda hudu da muka karanta a rike su kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat sune abu guda uku ta ya za a ce mutum Allah ya shirye shi ta ya Allah zai shirye mutumin da kafaru ba da imanihim ya kafirce bayan ya yi imani mutum ya yi imani kuma ya kafirce ta yi Allah zai shirye shi saboda misa ba da imanihim kaifa ya dilau kauman kafaru ba da imanihim bayan ya yi imani ya san musuluncin kun ga ɗaya wa shaidu anna rasula haqqun kuma ya yadda wannan annabin gaskiya ne to don Allah me zai sa ya watsar da annabin waja'ahumul bayyinatu kuma ga bayanai balo-balo ya gamsu musuluncin nan shine daidai yanzu don Allah wanda ya tara abu ukun nan ya ce ya fasa ta ya Allah zai shirye shi wallahi la yadil qawmaz zalimin Allah ba ya shirye da mutane azzalimai ulaika waɗanda suka yi irin wannan abun kana musulmi kai ridda bayan ka san wannan abu guda uku bayan ka yi imani ka shaida annabi gaskiya ne gaskiyar kuma ta zo maka ka ganta abu ukun nan ta ya zaka samu shiriya ula'ika wa'annan mutanen ku riƙe abu uku kuma na gaba ula'ika wa'annan mutanen jaza'uhum sakamakonsu anna alaihim la'anatallah akwai tsunan Allah wal mala'ikati da tsinon mutane wan nasi ajma'in da mutane gaba daya shine ake cewa aljaza'u min jinsil amal irin tsiyar da kai guda uku sai aka baka sakamakonta guda uku tsinuwa guda uku mutum ka shiga musulunci ka san musulunci shi ya sa murtaddi da ya bar musulunci ya fi kafiri kafirci da tsiya alaƙar mu musulmai da waɗanda ba musulmai ba da san musulmai ba mun fi mutunta su fiye da alaƙar wanda musulmi ne kuma ya bar musulunci wannan mugu ne iya na ƙarshe to za su khalidi na fiha za su dawwama cikin wannan tsinuwa din la yukaffafu da kuma azabar lahira la yukaffafu anhum al'azab su azaban su babu daga kafa wala hum yunzarun kuma babu sassauci illa alladhina tabu sai wanda suka tuba to su waye ne wanda suka tuba din ya ake tuba kamar yaya min ba'di zalika bayan haka din wa aslahu suka zama mutanen kirki nadaman su cewa ya aka yi ma suka fada wannan abun ya suka shiga wannan jarabawa din fa inna allaha ghafurur rahim Allah dai gafarta musu Imam nasai da Imam Ahmad a Musnad ta hanyar Abdullahi dan Abbas suka ruwaito hadisi suka ce akwai wani mutumi dan Madina dan cikin garin Madina ya karbi musulunci yayi zurfi cikin musulunci daga ba kawai yayi ridda sannan sai nadama ta shigo masa fa'arsala ila ƙaumihi ya aika wa mutanensa saluli rasulallahi sallallahu alaihi wasallam halli min tauba ku tambaya min annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yadda na shiga wannan jarrabawa na halaka zan iya tuba faja'a qaumuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutanen suka zo wajen annabi faqalu suka ce ya manzon Allah inna fulanan qad najma wa innahu amarna an nas'alaka bawan nan bawan kan bawan Allah nan yayi nadama a abun da ya aikata sannan yanzu ya zo mu tambaye ka zai iya tuba annabi ya shiru can sai Allah ya saukar da wayannan ayoyin gaba ɗaya guda hudu kaifa yahdillahu qauman kafaru har aka zo wallahu in abin nan gafurur rahim din nan har aka zo a waje na ƙarshe wallahu gafiru inna allaha gafurur rahim Allah mai gafara ne annabi yana karanta su ayin nan tana sauka sai annabi ya ce ku je ku kira shi sai aka kira shi sai ya ce karbi musulunci sai ya jaddada musuluncinsa sai ya tafi wani yake nuna idan mutum ya ridda nadama ta same shi ya shiga tashin hankali ya zo ya jaddada musuluncinsa za a karbi musuluncinsa ana fatan kuma Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubansa na'am alaramma
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina kafaru ba'da imanihim yanzu mun gama wancan ko mun gama wancan kaifa yahdillahu qauman ko mun fara ubangiji zai iya shiryansa in ya tuba ya kyautata innal ladina kafaru amma wanda suka kafirce ba'da imanihim bayan sun imani sun masdadu kufra sannan suka ƙara kafirci akan kafirci falan yuqbala falan lan tuqbala tawbatuhum wannan ba za ka karbi tuban su ba wa ulaika humud dallun wannan sune batattu sun mutu ai sun kafirce suka yi imani suka sake komawa kafirci suka ki tuba sai da suka ga kankar karshe ya zo tunda dama sun san musuluncin ai sun san gaskiya ne sai da karshen su ya zo sai suka ce za su tuba Allah ba zai karbi tuban su ba innal ladina kafaru wa matuhum kuffarun wancan wannan category dan dai kenan innal ladina kafaru wa matuhum kuffarun amma wanda suka mutu suna kafire su kuma falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban Allah subhanahu wataala ba zai karbi da za su bada zinare cikin duniyan nan dan su samu fansan kansu ran lahira Allah ba zai karba ba wala yuftada bihi koda sun bayar gaba daya walaika lahum azabun alimun wannan sune suke da azaba mai radadi wa malahum min nasirin ba su da wani wanda zai taimake su ranar tashin alkiyama sababin saukan wannan aya din Abdullahi dan Abba zai wasu mutane sun musulunta sai suka yi ridda suka sake musulunta suka yi ridda sai suka aiko zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maganan tuban su sai Allah ya saukar da wannan ayan innal ladina kafaru ba da imanihim summa zdadu kufran fala ilayyu dan tubala tawbatuhum ulaika humud dallun har zuwa karshen aya din ai summa innal ladina kafaru ba'da imani wanda suka yi kafirci bayan imani summa zadu kufran sannan suka ƙara kafircewa lan tubala tawbatuhum ba za a karbi tuban su ba saboda basu tuba ba sai da suka zo dab da za su mutu walaysat tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati tuba ba a karba ga wanda yake barnarsa hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai mutuwa ta zo maka kala inni tubtul ana wanda zai yi imani ya kafirce yayi imani ya kafirce kaga yana yi wa Allah hila ne kafircin sa na karshe yaso zai sake imani dan ya ga ya tsufa ya zo zai mutu Allah ba zai karbi tubansa ba walaika humud dallun wayannan sune batattu Allah subhanahu wataala zai dawamar da su a cikin wuta innal ladina kafaru wa matu wa hum kufaru wanda kuma suka mutu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim Allah ba zai karba daga ɗayan su ba mil'ul ardi dhahaban da za su cika sama da ƙasa na zinare dan su karbi fansa Allah ba zai karba ba ulaika lahum adabun alimun wannan sune suke da azaba mai radadi wa ma lahum min nasirin ba su kuma da wani wanda zai taimake su Aisha Allah ya kara mata yadda kenan kafiri duk abin da yake aikin banza ne da sadakansa da zakkansa da aikin kwarai dinsa philanthropist din nan da ake gani wanda suke zuwa da dukiya mai yawa su zuba a cikin musulmai ko cikin al'umma Allah zai ba su a duniya a duniya zai saka musu ya haɓaka musu dukiyarsu amma an je lahira da dukiyar da aka haɓaka ɗin da abin da suka yi duk wuta za a saka su ba abin da zai amfane su aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa akwai ibn judu'an wannan a jahiliya ne philanthropist ne a jahiliya mutum ne mai taimakon marayu mai taimakon marasa ƙarfi ta ce ya manzan Allah yana da sada zumunci yana da ciyar da miskinai yana da kaza ce ta faɗan alkhairansa ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun yanzu ya mutu bai shiga musulunci ba zai masa amfani annabi ya ce la yanfa'uhu ba amfanin da zai masa fa innahu lam yaqul yawman bai taba cewa a rana daya rabbil filli khati'ati yawmiddin Allah ka gafarta min zunubaina ba bai taba faɗa ba yayi zunubansa bai yi imani da Allah ba kenan haka duk kafirin da bai imani da Allah ba ba abin da zai amfane shi a wuta shi a lahira sai wuta Anas dan Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allahu ta'ala li ahwani ahli an-nar azaban yawm al-qiyama Allah zai duba wanda yafi kankantan azaba ranar tashin alkiyama yace masa law anna laka ma fil ardi wanda fa kankantan azaban shefi kowa azaba kankanwa sai Allah ya ce masa yanzu da abin da ke sama da ƙasa a ce duka naka ne in ce ka ba da shi na duniya gaba ɗaya cikin duniya da dukiyarta da komai tun daga farkon duniya har ƙarshe a ce naka ne ka ba da ita in fanshe ka daga 'yar wannan azabar da shi a gurin Allah kaɗan ce za ka bayar annabi ya ce sai wannan bawan Allah ya ce idan akwai ƙarinta da ƙarinta duniya sau ɗari da hamsin duka ta wace in dai zan fitar ga azabar nan zan bayar sai Allah ya ce to ai na nemi ka ban abin da ya fi shi ƙanƙanta ma baka bayar ba shine ka bauta min kar ka yi shirka da ni Allahu akbar kenan duk musulmin da aikinsa babu shirka kana bauta wa Allah kana kusantan Allah ana fatan ubangiji ba zai azabtar da kai ba wannan kawai na nema baka yi ba Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu ya karbi ayyukanmu Allah ya fada innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum da duk abin da ke sama da ƙasa ne suka tara Allah ma ba zai karba ba ba za su iya fansan kansu da shi ba ba za ma a karba ba shi yasa wani waje Allah yake cewa fal yawma la yuqadu minkum fidya ko da sun zo da shi ma ba za a karba ba wala minal ladina kafaru haka wayanda suka kafirce ba za a karba ba wuta kawai mutun zai shiga Allah ka kashe mu musulmai ka kashe mu bisa imani Allah ka karbi ayyukan mu Allah ka yafe mana kurakuran mu nan ne ƙarshen target ɗinmu na wannan shekaran izu biyu cif cif wata shekara in Allah ya sa muna raye za mu tashi faɗin Allah madaukin sarki lantana lulbirra hatta tun fi gomin matu hibbuna gobe su tattaunawa ne da ƙarasa wasu abubuwa na ayoyin da muka karanta a baya da amsa tambayoyi insha Allah shine karatunmu na gobe jibi kuma rufe tafsiri ne gaba ɗaya da izinin Allah Allah ka sa muna raye azumi da muka yi Allah ka amsa mana Allah ka nuna mana ƙarshen wannan azumi din Allah ka yafe mana kurakuranmu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk duk inda aka ji wani gyara kofar mu a buɗe ne a abin da muka gabatar a aiko mana a gaya mana gurin gyaran zamu bibiya in ya tabbata kuskure muka yi zamu sanar da mutane cewa mun yi kuskure a waje kaza abinda muka fara daidai Allah ya amsa abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana